idan kuka yi haka kuka yi waɗannan abubuwa guda biyu kuna istighfari kuna la ilaha illallah sannan kuma in kuka zo shigan garin ku yi sujada abubuwa biyu kenan to idan kuka yi haka tun farla ku tuku za a kankare muku zunubanku Allah ya ce sanadin zulmufiri da sannu kuma za mu yi ƙari za mu ƙara wa masu kyautatawa da sa'adi waɗanda suke ƙara kyautatawa wajen ibada za mu ƙara musu lada saboda haka duk bayan in kai aiki na dole to daga baya idan kai na ubata ne ka samu lokaci musamman ka ƙara bautan Allah bayan wanda aka tsora maka to Allah ya ce shi ma zai maka ƙarin lada na'am فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون
الله يجزي وتبارك من انت اكبر shiga suna la ilaha illallah ko su rika cewa bi sadu bi sadu kuma in sun zo gida ko bangarin su su jada to sun gaba daya sun canza kalma sun canza aiki shine Allah ya ce fa badala allazina zalamu minhum qawlan waɗanda kan suka yi zalunci daga cikinsu sai suka canza qawlan maganar da aka gaya musu su ba halin suka ɗauki wata kalma suna faɗi gaira da zai kila yau ba kalmar da aka koya musu ba. Ba ƙaro a fatin ce ka a rikin ma maimakon ke tsatin ke tsatin to sai suna ce ka a rikin ai a fatin ce ka a rikin kai da kwaya cikin ƙaiƙayi kwaya cikin ƙaiƙayi suka canza kalma suka fada don wai su ba a wa Allah. maimakon su shiga suna masu sujada wa dakanu ya tekuna ala asayi sai suna da jada zuwa suna da rinjin su da haka suka shiga to da tafiya da yahudawa ke nan sun turi duk lokacin da aka ce ga abin da ake so to su kuma sai su nemi sabanin wannan idan ka lura dukkan kungiyoyin da suka aka kirkiro su daga cikin yahudanci to za ka tare yawanci suna da suna da sabanin abin da mutane suke kai ko kuna addini iri daya to sai na su sai ta ga suna canza wasu abubuwa ka lura da kyau tun daga kalmar shahada za ka ga wani kwaiwala su yadda al'umma musulmi suke kalmar shahada wajen shigar da da mutane musulmi to su ba haka suke yi ba in an zo lokacin sallah lokacin ne guda biyar to amma sai su rika haɗa lokacin wai akwai gobe ne akwai isha'ai yawa sai a haɗa lokacin a za da la'azar magariba kuma a san haɗa da da isha'i kawai saboda buƙatar saɓanin yadda al'umma suke tafiya in aka zo daga alwala sai ka ga kowa wankewa yake yi waɗansu kuma sai ka ga tsohon shafa suke yi in aka zo sallah ma sai ka rika ganin dai abubuwa ko a tarihi wanda musulunci ya tsara wanda ake tafiya a kai to sai ka sami wato sun an an sami sabani ko da gaba sai sun sama mata sabani to dama yahudawa su sun tuni suke haka kuma wanda suka tsoro daga jiki yahudanci al'adar su kenan وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم to da suka yi haka ba a sanna a rayin rijilar sai muka sauko musu daga da azaba minan sama daga sama da ba kamo mu saboda abubuwan da suke aikatawa na zalunci abinda Allah ya yi na kama su ko na dora musu azaba shine a sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko musu da annoba na cututtuka iri iri fa ma ta jiro biliyoyi sabuna alba a dare ɗaya kawai ko a rana ɗaya sai da aka sayi mutum dubu saba'in suka mutu wato wanda ya zama sakamakon samawa da suke wa Allah wannan shi ne wato kuma su ke nan Allah ya haka da su na
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعصون في السبت إذ تأتيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شوعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
to ga wata kissa kuma na ashabul aidai duk dai akan Yahudawa da ne irin abubuwa daban-daban wanda suke yi na sabawa Allah. Allah ya ce ya manzan Allah, was'alu ka tambaye su mana akwai wata kissa wanda ta faru a kan kakannin su. Ka tambaye su tambaya wato irin nazarci. Ka tambaye su labari anil ƙaryatin da ke kanar hadirat al-bahri. Game da labarin alƙaryar nan wanda take mamantaka da teku mujawirata bahar kulsum wata alƙarya ce take kusa da kogin kulsum wannan alƙaryar ita ce ana kiranta ailata ƙaryatu qaumi dawo alƙarya ce ta mutanen annabi dawo a nan gari ne zauna to ka gaya musu kissa da labari na mutanen wannan alƙarya ne alaihi salatu wa salam ma wa qadi aliha ka tambaye su su gaya maka me ya faru da mutanen wannan alƙarya izi aduna fil sabti yayin da suke ƙetare iyaka suke shishigi wajen farauta farauta kifi a ranar asabar yasiduna sama al-ma'murina bi tarkihi da an haramta musu farautar kifi kama kifi rana a sama to kuma sai su kuma suka rika da barbaru domin Allah ya jarrabe su ranar da ba ranar da aka musu izini ba ranar asabar din an ce haramun ne su yi farautar kifi to sai Allah ya jarrabe su don ya ga halin sai kifayen su gudu su bayyana ko'ina kuma su a garin ba su da sana'a sai farautar kifi samun kifi yan ne يدعون في السبت إلا فيهم إيتانهم يوم سبتهم شرعا yayin da sai suka kasance kifayen garin tana zuwa musu ko suna zuwa musu ranar da ranar hutu din ranar asabar din sai su fito da yawa duk a kan yaki ta ko ta ina zahiratan alalma ga su akan ruwa ga su nan ma har su fito akan yaki kuma ga shi nan suna so amma sai an ce kama kifi a ranar asabar laifi ne haramun ne kada su su kuskura su yi to sai Allah ya jaraba ran asabar din kuma sai sun budo kifi su fito ga su nan ta ko ta ina ranar yawma tasbihin shura'an wa yawma la yasbituna amma ranar da ba ranar asabar din ba yawma la yaquluna fil sabr ranar da ba ranar da za su shiga azabar ba la yu'allimuna sa ai fi sa'irin ayyam a sauran kwanakin ranar da ba ranar asabar ba la tadihi sai su ki fitowa ranar da aka ce halal ne sai farautar kifi ran nan kuma kifin da kyar ake samu duk sun gudu sun shiga ruwa sun goya wannan shehu yake istilahan من الله تبارك وتعالى جربا ذلك الله تبارك وتعالى لما أمروا أن يتفرغوا يوم الجمعة da da farko su Yahudawa an ba su umarni cewa su zaɓa imma ko su yi hutu ranar Juma'a ranar hutawan su kenan. Kalula suka ce a'a mu ba mu son wannan ranar Juma'a. لا نتفرق إلا في اليوم الذي تفرج فيه الله تبارك وتعالى to a aƙida ta Yahudawa cewa ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya fara gina halitta ya fara gina duniya ya fara da ranar lahadi litinin talata laraba alhamis sai yaushe juma'a to asabar wani ne da ya aiki ranar juma'a asabar da ya huta in ji su ba Allah yana gajiya ne da zai huta to shi yasa suke karama na ranar yau sab ranar hutu wai wai ranar da Allah ya huta to sai duk aka ba su cewa su sami hutu a ranar juma'a don su girmama wannan ranar suka ce adada ai Allah ma da kansa rana asabar ya huta saboda haka su ma ranar hutu ne to sun da ta rana asabar to rana asabar din kuma sai aka jarrabe su aka ce to tun da yake haka ne babu farautin kifi a wannan rana kuma sai Allah ya jarrabe su kifayen kuma suna ta fitowa to saboda haka da suka zaɓi wannan rana wa huwa yau fasu fasaddada alaihi sai Allah sai ya tsananta musu hatta fi da sama hatta zai da sama hatta farautar kifi aka ce haramun ne su fito da farautar kifi a ranar sawa la ya fi da nufi kifi fa iza ja a yau musafiku saboda jaraba daga Allah dora na da ranar asabar ta zo ya atil hita kifaye sai su yi ta zuwa su yi ta fitowa su yi ta fitowa wadakalar su bulu har gidaje kifaye to ita shiga tazuru ruhu allazi ibtala yunus ibn matta anan abokin kogin gari akwai wani babban tafi akwai wata wani babban kifi kifi ne na gari kifi ne wanda ya taba haɗiye annabi yunus dan matta wanda ya ta tasbihi a cikin gizon to albarkacin zaman annabi yunus yunus a cikin kibin kibin sai ya zama mai wata daraja musamman ya zama sarki a cikin kibaye sai ya zama a wannan rana a gabar ɗin suka fito su ta ziyartar wannan kibin wanda ya haɗa ake annabi yunus bai zan kala yau musamman to idan ranar asabar ta wuce la ya rauna shi a sai su ga jefa a kafar ga kifaye ko ina amma yau ba ko kwaya daya ko ɗaya ba za su gani ba daga cikin kifaye to Allah ya ce yin haka da muka yi da zalika da muka yi haka din nabluhum mun jarrabe su ne da ma kanu yafsukuna saboda fasikanci da suka yi na safawa Allah shi yasa aka yi musu wannan jarrabaci bi sababi tasdihim fa azamu ala sayyid sai suka kulla ne ya cewa fa kai su fa za su yi farautar da an wasu wasa da mu shaitan shaitan ne musu wasu wasi an ce haramu su farauci kifi ga kifaye sun fito sai suka ce kai su fa za su kalli farauta inna Allah amama na haku an ta kalu ne sama fi yau musamman ai farautar ne ai aka hana amma in akwai wata dabara da za ku yi a ranar asabar din ai ba a hana ku ba shaitan ya mutu wannan wannan masawari to ya ce koye ya koya musu cewa ranar asabar din shi kifayen suka fito sai su fito su tattauna yaji da yawa ta ko ta ina idan kifaye suka zo suka gangara suka fada to bayan kaga daga baya ba za su iya fita ba to kaga in musu iya fita ba to shi kenan sai su zo daga ranar nadi da sauran ranakun kuma su ta kwace kayan amma da barbarun kamu ai a ranar asabar da suke a nan ne suka tattauna ramuka kullum haka suke duk sati daga kifayen su fito sai su fito yadda za su tattauna guraren da kifayen za su fada in suka fada to shi bai da kafa bai da yadda zai ja sai a wato daga nan yan ramumukan shi kenan nan za su tsaya ba za su iya gudana su yarko ina ba to shi ke nan wai sun yi wa Allah wayo saboda shi kan ya zayyana musu ya koya musu wa inna ma mana'akum an tasiru fi yawmi sabti ai an hana ku farauta ne kawai a ranar rana asabar falan ma da a yawmi sabti to da asabar ta zo kamar yadda aka saba fa'alatul miyawu ruwa ya yi kwaranya ko ina da kifaye ya cika ta ko ta ina tun da kifi a ciki fil buyuti wa da gidaje da ɗakuna duk ruwa ya shiga za su san ruwa wanda zai shiga tun da kifaye na nan duk inda ruwa yi to tare da kifaye har tare da ruwan kaga akwai kifaye duk inda ruwan ya fito fa hafara hadu kufratan ilali ɗayan da wanda ya gabana sai suna sai suna tsafa rami a gidansa ruwan ya zai su da su tare da kifaye to shi kenan falamman ka shabar mawu da ruwan ya kace ruwan da ya farage ya farage saura kuma ya kone baki ya zama kufir kufra sai kifayen sai suka kasance a cikin rami suna neman neman neman neman ba yadda za ta ruwa ta koma ruwa kan ya koma ya daba hatta gada hatta gari ya waye tukunna fa akazahu wannan mutumin sai ya kakkama kifayen wata baka ya daba na dabawa a gida aka yi ta ci wa ba a ya sai da na sayarwa a tara bi amanan kabira har zai sami kuɗi mai yawa a wannan dabara mutum ɗaya ne ya fara fata ta ba Allah mutane suka yi ta je irin wannan aiki ne duk sati kowanne shi ma sai ya tura rami a gidansa fata ta ba Allah ala zalika al'amal mutane suka ci gaba da bin su wannan tsarin aiki da ya yi wa ba da zalika ta jarra kai bayan haka ma rashin kunyan su ma ya fito suka ce kai ma menene su za su yi farauta a yi abin da za a yi ta jarra wa tsaro ya tsaro na sama yau masar suka ci gaba ma da farauta jibin amma rana a saba ne bayan waɗancan da barbarun da suka yi dangi jihara kuma a fili ba kunyar Allah kuma Allah ne mai haramta falan ma fa abu zalika yayin da suka aikata irin wannan abin da Allah ya haramta istara kasar karyatu salaba mutanen garin da suka tafi kashi uku sururun faru kashi ɗaya ne suka fito suka yi rashin kunya suka yi barau wa sururun na hauro ɗaya jama'ar kuma suka hana su su su yi ba amma sun hana su wasu sun amsa ku an sai wannan amma kashi jama'a kashi na uku su ku su yi farauta ba su ku su hana ba kashi na mutane kashi ɗaya sun yi farauta kashi ɗaya sun hana masu farauta su su yi ba sun hana kashi na uku kuma sai suka yi suka yi gom abin su yi ba dauka ba su zuci Allah ya hana ta ga shari da rage mu'ari sun yi shiru to ba da kashi su ma sun suka yi wasa lokacin tsayar da mutane sai Allah ya shiru rashin magana a lokacin banna mummuna a gobe to bari mu ji yaya al'amari ya kasance na'am
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوم الله وقوما الله
قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون
to bari ka ji bayani a wajen ubangiji akan waɗannan mutanen ailata mun ce muku dai kashi uku suka zafi kashi ɗaya suka yi rashin kunya suka yi farauta kashi biyu suka yi wa'azi suka kai kar'ayi kashi na uku kuma suka yi shiru ba farauta babu wa'azi to shine Allah sai ya ce wa isqalat ummatun minhum yayin da wata al'umma wani kashi ɗaya kashi kenan minhum daga cikin mutanen garin suka ce lima ta izuna qauman dan me za ku yi wa'azi wa mutanen da Allah muhliku ku kyale su ai Allah bai halakar da su na ruwan ku da da ku yi musu wa'azi ba ruwan ku aw mu'azzibun ko ma ya azabtar da su azaban shadidan azaba matsananciya أينما وعظهم الأمة التي لم تسقط الأمة بتيم ولو كما وتتي وعد خاطبهم الآخرون sai waɗansu suka ce da su walima ta izu na ku ina ruwan ku zanga za ku yi wa'azi ku kyale su kawai kalu suka ce eh muna wa'azi ne ma'azirata saboda yankan hangari mai lokaci ya muke faɗa ne wanda mu gaya musu Allah ya haɗa ma'azirata ila rabbikum muna da ba da uzuri ne zuwa ga Allah ubangijinku ai na tajiru biha ila Allah muna yin yankan uzuri ne da yin wa'azin muna ba da uzuri wajen Allah wala Allah ya tabuna ko wata kila a cikin wa'azin za su kiyaye su ji tsoron Allah shi yasa muke wa'azi na kaga wasu sun yi a wasu na wa'azi wasu kuma suka hana ma masu wa'azi don me ma kuke ko da bada kaga masu wa'azi su ku ce farauta har ma sun kara wa'azi suka yi kar ma yi kun gane da ya gajin kuma suka ce masu na faɗa wa masu yin wa'azi ina ruwanku da wa'azi ku kyale su ai Allah ya san da su Allah ya san yadda zai yi da su to ɗaya kuma suka yi su na
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون
to Allah sai ya ce falamma nasu masu tsiruri yayin da masu farautar nan da aka mutu wa'azi suka manta suka yi aiki da abin da aka yi musu wa'azi a kai. Fadar yadda ku su dawo daga wannan sabawa na farautar keji ba suka ci gaba da farautar. Allah ya ce, An daina da zai ne hauna hana so, waɗanda suka yi wa'azi suka hana mummuna aiki a fili muka tsayar da su. Don su yi farauta ba, ko mutum ya shiru da sun yawa ne Allah ya ce sai muka tseratar da su daga halaka wa aqamna allazina zalamu waɗanda suka yi zalunci suka yi farauta kuma muka kama su bil ijra sun yi zalunci saboda ƙetare iyaka suka yi farauta a ranar asabar ne muka kama su bi azabi da wata azaba bikin matsananciya bima kanu ya tsoro saboda fasikanci da suke a kan mutum nawa aka yi magana mutanen kwada nawa ne da waɗanda suka yi ne yawwa da waɗanda suka yi farauta da waɗanda suka hana ta wajen wa'azi da kuma waɗanda suka yi sai aka gaya mana cewa waɗanda suka yi wa'azi aka tsayar da su waɗanda suka yi rashin kunya suka ƙetare iyaka aka kama su da azaba matsananciya. To saurawa ne waɗanda suka shiru ba farauta ba magana. Kun gani? Na, to kaga ana Allah bai faɗi ai suna cikin nasari. Ba ba cewa suna tare da waɗanda aka tsayar ko suna tare da waɗanda suka halaka ba. Ai akwai matsala ko. ko labari ne aka yi hatsarin jirgi Allah ya kiyaye sai aka kawo labari ai su wane kam wane kam ma har mun sami ko amma su wane da wane sun mutu to wane ne dai ba labari eh in aka yi wasa ma ya fi kusa da waɗanda suka mutu haka ne to saboda haka kullum haka lamarin yake mai wa'azi in yayi wa'azinsa ko ba a daina ba dai to ya ba da uzurinsa a wajen Allah
فلما وجرا ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين
hakan ma tuban kabila alwaku girman kai yayin da su masu farautar suka yi girman kai bayan an yi musu wa'azi a dau amma ruwan suka yi girman kai gaban abin da aka hana su aikatawa suka yi taurin kunne suka yi girman kai suka aikata to Allah bai gane su ba me aka yi da su ko na zan komo ki da datan muka ce ku zamo durori kaziki na lalatattu kaskantattu dan azaba da aka muka ce duk suka waye gari wannan zai kalli wannan shi bai san shi ma haka yake ba wani yawa ya yaya na ga mutane haka yake to ake ma haka nake gani sun su zama borori wannan na kallon wannan har da wuya suna tsalle ga mamborori saboda mai saboda zafawa ka ji irin azabar da Allah ya yi wa asabar ailata mutanen ailata waɗanda suke kan wannan kogi kusa da baharul kurzo inda a wani zauna wurin annabi da hukumu garin annabi da wani shi ne zauna a wannan gurin to mutanen wannan garin dole suka shiga wannan yanayi an faɗi masu sabo da da masu wa'azi da waɗanda suka yi shuru ba sabon amma ba su yi wa'azin ba har ma suna kwaɓan masu wa'azin ko ta ne sun aiki Allah ya sallar to kamar ba suna jin daɗin aikata waɗannan abubuwan ne ko da ba su yi suka zamo ƙirƙirin kafiri na sabiri na fagano ha da Allah ya ce su zamo birere nan da nan suka zamo birori ne wa haza tafsiru lima qabla wannan ƙarin bayani ne akan ayat da daga bato wannan qala ibnu abbas malik ibnu abbas sahabi ne babban malamin tafsiri yace ma adri ma kujira da rikatin sakina to ni dai kan ban san ita kashi na uku da ta yi shuru ba ta yi magana nan ba ni dai ban san ya aka yi ita ba daga cikin malaman tafsiri akwai malam ikrama shi kan yace lan turan yana ganin dai kamar ba ba ta alaka ba la'anna hakari har ma ba a don tana cin abin da miyagun ke aikatawa wa qalat lima ta'izuna ila warawa al-hakim imam al-hakim yace an ibn abbas annahu raja'a ilayhi wa ajabahu wannan ra'ayi ya dawo kan wannan ra'ayi kuma wannan ra'ayi shi ya bashi sha'awa wa sahihu annaha halaka to kaji a wata riwaya kuma aka ce kai sun ma halaka ma al-halin kenan tare da bakar halaka ne fantarkatul lati isadatu jama'ar da zai barauta halaka wal zurqatul lati sakatat halaka ita ma jama'ar da zai shuru ne ita ma ta halaka wal zurqatul nadiya hiya allati lam tasaqti wana wadda ta tsira ita ce wanda ba ta yi kamun kifi ba kuma ta hana ma ta yi wa'azi wannan ita ce tsira saboda haka idza zahara al-fasad wa sakata al-alim fa alayhi la'natullah idan banna ta bayyana malami ya gani yayi shiru to yana tare da la'anar Allah saboda haka a kullum a yi kokarin a kauda banna idza ma ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi wa in lam yastati' فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان saboda haka wa'azi yana da muhimmanci na'am
wa in ta'azzana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawmi al-qiyamati man yasumuhum العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم
وإذ تأذن ربك ya ka tuna yayin da ubangijin ka ya ba da sanarwa akan banu Isra'ila waɗannan an daɗe ana fama da su ga tarihin su ne aka ɗauko ba sun san ba ake ta ba ubangijin ka ya ba da sanarwa da ya asanna alai da sannu zai turo kan yahudawa zai turo musu ila yawmin kiyamati kullum ba za su zauna lafiya ba za a yi ta turo musu man ya so mu su al'azab wanda ko yaushe zai rika turo ɗanɗana musu mummunan azaba ba ya bude duyar da kake gani ya mata ki duniya baya cikin kwanciyar hankali har yanzu ba ba ya da takamaiman gari nasa sai dai ya koya a turai ta ta wato ingila su amerika su faransa kuma duk ba garin su bane to inda suka zo suke kokarin garin nan wajen Falastin har yanzu suna nan ana karge mu duk da suna kashe mutane amma ba a kyale su ba ba su da kwanciyar hankali ba su da gari gashi sun fi kowa dukiya amma Allah ya ce wa duribat alaihim zullatu wal maskan an buga musu sarki da talauci kuma talaucin daga kagan shi ba wata alama ga shi da dukiya ya fi kowa amma daga kagan shi babu alaman kwanciyar hankali saboda Allah ya musu ba to shi ne Allah yake cewa ka sun dakar musu cewa yayin da ubangijin ka ya ba da sanarwa cewa ubangijin ka ya ba da sanarwa cewa da ya asanna alai da sannu zai turo alaihim akan yahudawa ila yawmin kiyamati ba wai lokaci kaɗai lokaci kaɗai ba ko lokaci ɗaya kaɗai ba ko yaushe zai turo musu mai yanzu musu azaba wanda zai rika ɗanɗana musu mummunar azaba min zulmi da kaskanci wa asdin jizyati a buga musu kuɗin haraji ko ba aka alaihi Sulaiman abin wanda Allah ya fara aikowa annabi Sulaiman shi aka fara aikowa ya zo sun wahala wa ba'dahu bayan wucewan annabi Sulaiman aka turo musu wani sarki faqatalahu wa sabahu wa daraba alayhi munjizya wanda ya kakka masu a wajen yaki ya buga musu kuɗin haraji fakanu ya'uduna ila al-majus ya zama kuɗin harajin ga su da addini ba amma ko su na sarka da yake amma suna ba da kuɗin haraji wa zuwa wa anna kuma dole kaga wannan ayi wulakanci idan an ba aka mu'isa nabiyo na suka zauna a cikin wannan halin har ya zuwa lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa darabaha alaihi shi ma sai aka yi sulhu da su amma za su biya kuɗin haraji saboda kuɗin gyaran ƙasa da kuma security inna rabbaka sani Allah ubangijinka da sarifu ya sa mai gaggawan hukuma ne liman asa'u ga wanda ya zaba masa wa innahu kuma cewa ni la gafuru amma mai yawan gafara ne da ali sa'ati ga waɗanda suke masa biyayya rahimun biyu ko mai tausayin su na
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون
Allah ya ce kaji irin yadda Allah yake ba da labari akan yahudu bayan wannan hali da suka shiga wa qattana mun rarraba su a duniya ba su da wani gari nasu ba wata daula haɗaɗɗiya wanda ta yi hukunci ko ina sai suna manne a nan wani ɓangare suna kafar kamar yadda na faɗa suna kafar wa ingila suna tare da turawan ingila a wani ɓangare suna tare da turawan suna rasha waɗansu suna amerika waɗansu suna faransa hakan nan ne garuruwa daban-daban wa kasana saboda Allah ne ya musu baki in shiri ne da iya makirci yake na haɗin kai su fa suke koya kowa duniya a duniya kuma rashin zaman lafiya a duniya da rarraba kan mutane duk na daga cikin makircin su kirkiran wasu abubuwa a addini daban-daban sun makircin yahudawa ne to amma wanda yake da wannan fikira zai hana kowa zaman lafiya to ya kamata a ce kuma yana da tunanin da kuma zai zauna ya yi nufin kuma ya kawo abin da zai fi kowa jin daɗi da haɗin kai da zaman lafiya amma Allah ya mutu baki haka ba zai yi ba don haka wa kafana muka yayyanka su farratna muka rarraba su fil ardi a bayan ƙasa garuruwa daban-daban umaman suka zama al'ummatai daban-daban sai ka tarar sun yahudawa ne amma sai ka tarar waɗanda suke kaza kaza ba sa jin harshen kaza kaza amma duk a fata da addinin suna jin su yahudu to an dace da farko ba yanzu ba minhum salihuna a cikin su akwai waɗanda aka samu salihai har ma akwai waɗanda suka shiga addinin annabi Muhammadu wa minhum duna zalik akwai waɗanda suke ba haka ba suka zama kafirai to haka dai su yahudawa Allah ya ce wa balawnahu mun dai jarrabe su bil hasana da ni'imomi iri iri in ka ji tarihin waɗansu yadda suka shiga ni'ima to mun jarrabe su bil hasana wasayi'at wani lokaci kuma da miyagun abubuwa kan wahala iri-iri da rashin kwanciyar hankali duk waɗannan mune musu ne la'allahu yaddiku na kowace inda za su dawo daga mummunar hanya su dawo kan hanyar Allah su zama mutanen kirki na
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرف هذا لدنا ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرف مثله يأخذوه ألم يوقد عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
Allah subhanahu wa ta'ala yake wa min an fakhalafa min ba'dihim khalqu to sai aka san an ce minhum akwai a cikin su akwai mutanen girki an faɗe su amma Allah ya ce fakhalafa min ba'dihim khalqu akwai bambanci tsakanin khalqu mai dauri na da kuma khalq mai fata na kun gani kalbu mai daurin la'am shi ne banzan magaji mutumin banza magaji ne amma na banza amma kala da fada magaji ne amma na girki an gane ku to fa kalaba min ba'di kan kalbu banzayen mamaya suka biyo baya fa kalaba min ba'di kan kalbu wa rizul kitaba banzayen magana din nan mamaya din nan su da suka gaje su sai suka wani sun kitaba sun gaji wannan littafi a taura an aba'in sun yi gado a wajen iyayen amma maimakon su yi amfani da a taurar wajen koya wa mutane addini da sanin Allah ya kudu na arba haɓar adana suna karɓan tarkace na wannan yar wato gajeriyar aba koma bayan a ba wato duniya kayan duniya duk suka rike a tauran saboda neman duniya ya kudu na araba hazar adna hazar adna ita ce duniya arabu kuma tarkace kayan tarkace na hazar adna wannan gidan duniya shi suke karba فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب عن آبائهم يأخذون أرض هذا الأدنى وطعم هذا الشيء الدليل suna fi karɓan tarkace na wannan wato koma bayan al'amarin ita ce duniya min halalin hau haramin haram da haram duk abin da suka samu duk abin da lauje yanko ciyawa ne wa yaquluna wai in suka karba sai su ce ai suna Allah ne ai ba wani abu sai ku faru rana da sannan ga za a gafarta mana mu ma mai hankali kar mu ji wato bayani na falala na waɗansu ayyuka na Allah kamar istighfari da salatu annabi da la ilaha kar mu ji yawan falala ya sa kuma mu kuje mu yi ƙara barna aiko da ma za mu duba to wata ran tuba ba zai ba zai yiwu ba zuciyar ke kashe ba lafiya lokacin da take kashe kai ma baka sani ba domin haka su suke yi cewa wa yaqulu na sayufarna ai ma muka tattara muka ɗiba ai za a gafarta mana ma ba Allah wa in amma duk da haka wa in yatim ardu in yatim ardu yusru in wani kayan duniya irin na da in ya sake zuwa bayan ba da wani tuba ya kuro sai su sake karba saboda ne wayar juna na mafirata suna kaunar ai su za su sami gabara ai su ahlul kitabi ne mutanen at-taura ne amma duk da haka wahum aiduna ina ma fa'alu sai su sake komawa da baya kan irin kannan da da suka yi musirruna alaihi kuma su dawwama a kai wale amma wale ta fi taurati babu wani abu a cikin addaura na wa'adul maghfirati alkawarin yin gafara ma al isra'il da mutumin da ya dawwama akan zunubi a addaura ba wani alam ya yokas alaihim mithaqul kitab ashe ba a karbi alkawari na wannan littafi na addaura ba sun tuni ba a kulla alkawari da su ba cewa Allah ya kulu alallahi illa alhaq kada su yanki wani abu su dangana wa Allah sai dai gaskiya su faɗi gaskiya kuma da su ma bihi sun karanta kuma abin da ke cikin littafin na Allah amma suna wa Allah ƙarya fa lima kazzabu alaihi don me suka yi wa Allah ƙarya da nisbatin maghfirati ilayhi ma al-israr da danganta gabara zuwa ga Allah tare da cewa mutum ya dawwama wata tuban muduru ya kama kaza tana kuka shi ma yana ce ya duba ba bai sake ba ba to ana ya duba to wannan shi ne tuban muduru wanda abin akhirat to ku sani gidan lahira khairu wallahi shi yafi alheri akan karkashin duniya amma dan da ne ya tako ga masu kadawa to don Allah duk da yake haka ne an fada ta yi nuna sun bar gamne ba za ku zama masu hankali ba ku gane cewa anna akhir cewa lahira ita ce alheri fa tutiruna haku da ita akan duniya Allah tabaraka wa ta'ala qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal akhirata khairun wa abqa lahira ita ta fi alheri ita ta fi wanzuwa ba ta karewa jazaba abna an akira min duniya Allah ya furgo yan lahira min duniya bi hadhihi aya da wannan aya Allah ya furgo waɗanda suka rungumi duniya ya mai da su suka koma lahira tun da yake wal akhiratu khayrun wa abqa to mun ga wannan da an gano gobe to a sai ka dawo kan lahira afala ta kilo
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
الله سبحانه وتعالى يقول والذين يمسكون بالكتاب waɗanda suka yi riko da littafi imma a taura kuma ko kuma alƙur'ani duk wanda ya riko da littafin da ke hannunsa na Allah shine mafi kuna bil kitab wa qamu salata kuma suka tsaye da sallah as-salawatu al-khams daga cikin yahudawan kamar Abdullah bin Salam da musa'abbansa ko kuma dukkan wani mumini wanda ya imani da Allah ko kuma ya riko da alƙur'ani a yanzu ke nan. Ya tsaye da sallah domin sallah ita ce ma'auni na cewa mutum yana rike da ibada in ta samu to sauran duk sun samu amma in ta baci to dukkan sauran ayyukan ibada za a ɗauka sun baci to Allah ya ce idan su wanda ya zama haka inna la nuli'u ajral muslimin mu ba ma tsokarta ba ma lalata ladan masu kyautatawa الجملة خبر الذين وفيه وقت الظاهر موضعا وما أي أجرهم على مصلي على سيدنا محمد أقول لما بابا وأقول
Allah ya sa.
wanda take tona azirin mijinta a cikin jama'a ba matan kirki ba ce irin wannan ya faru a annabi ismail wata matarsa da ya fara aure sosai al'adar annabi ismail farauta yake zuwa to ya tafi farauta na kwana da kwanaki lokacin babansa kuma ba tare suke ba yana iraki ya bar su a a Saudiya inda ɗakin nan yake. To ya tashi daga Iraq ya je ya ziyarci ɗansa da kuma iyalansa, iyalansa. To sai ya tarar ɗan ya tafi farauta. Ina yake ta ce ya je nema mana abinci. To yaya kuke a zama ku a garin nan ta ce kai, kai muna cikin wahala. Wallahi ba ma jin daɗi tun da muke garin nan kaza kaza kaza mutane ma kaza kaza kaza. ce ai haka ne ce to kin gane ni ta da to ni ne a sai ke ban suna amma in ya zo ga sai ki ce ga shi ba na kaza kaza kaza kaza to shi ke nan annabi ibrahim ya koma to sai annabi ibrahim kuma ya dawo daga farauta sai ta ce masa wani dattijo ya zo da ya zo ne ya yi sha'a da ya zo ya gaishe mu ne ya zo ba kuma ya tambaye ni cewa yaya lamari yake kuma na masa bayani yawa annabi ibrahim din kafin ya koma kai yace to idan ya dawo shi kan na wani mai yace ya sanda koma gidan nan kun gani ya sanda koma gidan nan to shi kenan annabi ibrahim ya tafi dan ismail ya dawo daga farauta ya zo aka ba shi labarin bako da ya zo a ce baban sa ne to daga cikin abin da baban ya faɗa ya mata nasiha da shi cewa sun Ismail ya zo a gaya masa cewa a canza kofar gidan nan. Ta ce to haka ya bara? Ce ne haka. Ce ke to a ya ce da ke ne ba ki da asiri. Ba da da asiri. Bayan shekaru da ya sake dawa ya samu an canza matar an auro wata. Ya zo ya tambaye da ita ma da bayanin halin da ake ciki ta ce ka ai muka alhamdulillah tun da na zo gidan nan ka ba ka ba ka ba ka ba ka ba. to shi ke nan haka kuke to ni kan na ce amma ya zo ki ce ko bar gidan nan a bar ta a inda take haka za ka yi bayani sai a ai baba na ne me yace a wasiya ya faɗa in gaya maka cewa inda ka aje goban nan a bar ta eh to ya ce kina da rufin asiri don haka ya ce in zauna saboda haka ka ga ruma ta da ba ta da asiri ba ta kirki ba ce ko ba za ta sami soyayya wajen mijinta ba ko ba za ta sami rufin asirin ba ita ma Allah ya tsoro
Malam sallar tarawih ya haka yi, amma sai na yi raka hudu hajjiyar sallama, alwakai da rayuwar a biyu a sallama. Sannan kuma suka yi da rukuni sai aka yi raka biyu da alwakai da rayuwar a biyu a sallama.
wannan ta yi don waɗanda suke yin su ma sun gani ne a hadisance akwai da a hadisi amma ya abin da yake akwai bai kamata kullum mutum ya zama mai kirkire-kirkire abin da mutane suke kai in daidai ne ba kuskure ba ne to kar ka zo kai ta kokarin ka dinga canzawa ba kenan ba sai inda za a tsaya saboda an haka in aka fahimta da wanda magabata suka yi to a hakura a kai shi ya ji amma mutum ya ɗauka tsakaninsa da Allah ba da don wata manufa ba to shi ke nan babu wani abu shi ilimin haka yake kuma dole ka faɗi gaskiya duk inda kake na Malam wannan kuma yake assalamu alaikum da fatan malam zai karɓar lafiya yake malam ina wanka ne da fara ruwa a kai sai ruwan zai shiga bakina kuma na haɗe na mutane na hannu shi na matsayin hannu ne
azumin ka ya gari amma dai za ka biya bayan hadin amma babu kafara tun da babu mutum biya yawa ba ma tare da masu fatawar kwarai cewa cewa Allah ne ya ce shi ta da shi muna tare da fatawar imam malik shi ma ya ga wannan hadisi amma saboda ya san lallar mutane shi wannan hadisi ya bar shi akan in mutum ya sha ne a halin azumin na fi da na ɗauro shi ne ba sai ya wannan amma idan mutum ya sha da mantuwa a azumin farilla kafara ne babu amma su kai rawa saboda haka fatawar mu ita ce wanda ya sha ruwa da gangan mai wankan ai in ya wuce ai ba da gangan ba ne su so ne to saboda haka azumin da ya fashi zai ya rama ya na'am to muna ji eh eh eh gore eh ayo hadin magana Allah ba ba alheri ba Allah ya riga ya hana ne ba kai ka isar ne kawai to in ka faɗa ka faɗi gari ai alheri ne ma ka faɗi to wai ku faɗi alheri ne ma ku faɗa ba ko ya yi magana to sun ce maka akwai fitina ne ai wani lokaci wata ɗaukar fitinan wata ɗaukar halima ko sai kwarai abinda dai malamai suka faɗa har ma sun tabbatar ta san kuwa in za ka yi hukunci ga wajen fassara ka ɗauki mai magabata suka faɗi kafin ka faɗi tunanin ka to a cikin karatun da muka kawo yanzu akwai malamai suka sun ɗauka wa cewa ma sun haɗa an haɗa tare da su amma wannan saboda jan hankali mutane su daina sakaci wajen yin wa'azi da sauransu kwarai amma a wajen wani abu an ce ai akwai wanda yake an halarkar da su ko akwai wanda kuma yake an halarkar da su to saboda haka sun dai mun yi bayani da su akwai wanda suka ce da suka yi su Allah ya yi su to suna cikin hatsari suna tare da halaka ne ko suna tare da tsira na amina ana za mu da shi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar وعلى آله وصحبه